ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرغ وطن شادع وطن ذو القاعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقبرنا مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan biyar a girgoriyar kalanda dubu biyu da ashirin da hudu wannan shine kaset ɗinmu na ɗari da goma daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya ko satin da ya wuce mun kammala da al'azaru fi tarkil jama'a wato uzurrukan da ke jawowa mutum yana ji yana gani ya gagara zuwa jam'i kuma shari'ar musulunci ba za ta kama shi da laifi ba ina fata an gane mun faɗa cewa na ɗaya da na biyu shine albardu wal maɗaru tsananin sanyi da kuma tsananin ruwan sama na uku shine hudurut ta'am halaccewar abinci daidai lokacin da za a ainihin wato tafi sallah na hudu shine mudafa'atul akhbathain wato tun kudowar kazanta guda biyu fitsari ko bayan gari mun yi bayani dalla dalla wanda ke neman karin bayani sai ya nemi kaset dinmu na ɗari da tara na satin da ya gabata domin jin karin bayani Allah ka datar da mu yau kuma za mu tahi salatul musafiri wato sallar matafi menene hukuncinta yaya ake yin ta waɗanda nassohi suka zo daga cikin alkur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dangane da ainihin wato wannan sallah malam ya ce wal qasru wajibun alal musafiri fi zuhuri wal asri wal isha wal qasru wato rage sallah ko kuma sallar qasru wajibun wannan wajibi ne in ji malam abdulazim albadawi alal musafiri akan matafiyi fi zuhuri wal asri wal isha cikin sallan azahar da la'asar da kuma isha to a cikin fahimtar shi abdulazim albadawi wato sallar rage sallah a halin tafiya wajibi ne wato ba ma zaɓi aka baka cewa in ka ga dama ka cika in ka ga dama ka rage ba shi a fahimtarsa dole ne ma in dai kai matafi ne ka rage sallah ina fata an gane yasa ya ce wal wajibun alal musafir kuma wannan fahimtar tasa daidai take da fahimtar hatta wasu daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga ciki akwai na Aisha tare da cewa al-Imam al-Qurtubi da ya kawo maganar ta a cikin tafsirin sa ya tabbatar da cewa Aisha ta faɗi wannan magana amma kuma ta warware ta a cikin aikin ta ta faɗi cewa kasar wajibi ne amma kuma a aikata idan ta yi tafiya tana menene cika ta sallah ina fata an gane lakin kalamuha hede maganar ta kuma yana ɗaukar hujja da dalili saboda an samu sahabbai wanda suke da irin kalar wannan maganar nata kuma su ɗin suna ainihin wato ɗauke ko rage sallah ɗin a halin tafiya ba su taɓa su yi tafiya su ainihin wato cika sallah ba kaga abin da maganar su suka faɗa da bakinsu ya tabbata a ayyukansu ina fata an gane to amma kafin duk mu je ga wannan bari mu je ga abin da ya zo a cikin littafi malam yace qala Allahu ta'ala Allah yace wa idza darabtum fil ardi idan kuka yi tafiya a ban ƙasa balaisa alaikum junahun an taƙasuru min sala babu laifi a kan ku ku rage daga cikin sallah in khiftum an yaftina kum alladhina kafaru an yafce na kuma na kafaru musamman idan kuna tsoron kada kafirai su ainihin wato fitine ku ina fata an gane wato a halin kuna cikin tsoro ko kuna cikin firgici kuma kuka yi tafiya to babu laifi ku ainihin wato rage sallah to sai wannan ya zama kamar idan za ku rage sallah sai idan ana cikin halin tsoro to sai wani daga cikin sahabbai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa to ai gashi kuma yanzu ba a cikin tsoron sannan kuma ana ci gaba da rage sallar a halin tafiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaikum wannan rage sallar wata sadaka ce wani bonus ne wani gwabi ne wani alheri ne wanda Allah ya yi muku don haka kawai ku ci gaba da kwasar bonus daga gurin Allah subhanahu wataala an gani عن يعلى بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عمر أجبت مما أجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته دقا يعلى ابن أمية Allah ya haɗa mu da ya'ana ibnu umayya a jannatul firdaus annahu sa'ala umar ibn al-khattab cewa ya tambayi umar dan khattab an hadhihi al-aya game da wannan aya da ta zo a ainihin wato cikin suratul nisa'i aya ta 101 ina fata an fahimta fa qala umar sai umar dan khattab yace ajibtu mimma ajibta minhu yadda kai mamakin ayan nan nima haka ne mamakin ta wato Allah ya ce mu rage sallah ne in khiftum an yaftina kuma alladhina kafaru in kuna tsoron kada kafirai su fitine ku in ana halin yaƙi ko ana halin tsoro na fata an fahimta yace to amma yanzu gashi an samu aminci ba halin tsoro ba halin yaƙi amma kuma ba a ce mu ci gaba da cika sallah a halin tafiya ba me wannan magana take nufi na fata an fahimta ya ala dan umayya yace na tambayi umar game da haka yace to ni ma yadda kai mamakin nan ya ce wallahi ni ma haka ne mamaki yadda kai mamakin nan haka ne ma ne mamaki me yake faruwa mana isa me yake faruwa to wancan satin ma haka muka yi sai da muka yi kusan minti goma sannan ya bayyana cewa babu eh mu je mu ya ce ni ma na yi mamaki dangane da wannan an cika halin tsoro yanzu tsoro ya fita sannan kuma mun ci gaba da yin sallar kasarun nan ba a sa mu muka cika ba me yake faruwa faƙala sai ya ce fasa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama an zalika ni ma sai na tambayi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama game da haka faƙala sai annabi ya ce mun sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum wata irin sadaka ce wadda Allah ya yi ta a kanku faqbalu sadaqatahu dan haka ku karɓi sadakar Allah ina fata an gane sadaka ce bonus ne alheri ne Allah ya yi muku dan haka ku karɓe shi jama'a za mu koma baya mu ɗauko karatun nan daga farko saboda ba a ji farkon karatun ba musamman masu bibiyar mu saboda yanayin volume ya ɗauki salatul musafir ku yi haƙuri sallar matafiyi wal qasr wajibun alal musafiri fi zuhri wal asr wal isha malam yace sallar kasuru wajibi ne akan matafiyi dangane da sallan azhar da sallar la'asar da sallar isha kenan magariba da asuba ba a musu menene sannan wannan sai nuna shi abdul azim al-badawi a gurinsa sallar kasuru wajibi ne tare da cewa wannan maganar tasa ta saba wa maganar wasu daga cikin magabata amma kuma yana da hujjar ɗaukarta a haka domin an samu wasu cikin sahabbai da suke ɗaukar sallar kasuru cewa wajibi ne daga cikinsu akwai na na aisha muka ce tare da cewa imamul qurtubi a cikin tafsirinsa dangane da wannan aya ta ɗari da ɗaya a cikin suratun nisa ya kawo cewa na na aisha ita ma ta ɗauki sallar kasuru a matsayin wajibi amma a lokaci guda kuma imamul qurtubi ya ce nana aisha aikinta ya warware maganarta domin ya tabbata idan ta yi tafiya to takan cika sallah wani lokaci kaga inda wajibi ne kamar yadda ta faɗa ai kaga da ba za ta cika ba ko ina fata an gane to wannan fahimta ne tana na aisha akwai sahabban da suke da irin wannan fahimtar da sauran magabata cewa sallar kasru wajibi ne in an ce wajibi ana nufin dole ne dole ne ka yi ta ba ana nufin zaɓi ba ne ba to amma magana mafi inganci cikin maganganun malamai suka ce zaɓi ne amma dai an fi so mutum ya yi ta ma'ana ya rage sallar akan ya cika me dalilin mu saboda wannan hadisin na Umar dan Khattab da muka karanta yanzu wanda zamu sake maimaitawa cewa sallar kasru wata sadaka ce wani bonus ne da Allah ya yi wa musulmi su dinga morarsa sai annabi ya ce faƙbalu sadaqatahu ku karɓi bonus ɗin Allah to cewa faƙbalu sadaqatahu ai umarni ne ai ko ku karɓi bonus ɗin ubangiji to kaga sai a sake dawa cewa to in wannan umarnin na manzan Allah ya qatadil wujuba yana hukunta wajabci to za a sake dawowa kan magana da na Aisha cewa sallar kasar wajibi ne tunda manzan Allah ya umarni da ita cewa mu karɓi sadakar Allah ko والله تعالى أعلم قال الله تعالى الله يتي وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذن كوكا يتفيا أبان كسا باب لي في أكنكو كعينهم واتولج صلى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذن هركنا صورا kada kafirai su fitine ku wato ana halin ainihin wato yaƙi ko kuma ma ba yaƙin ba ana amma ana zaman ɗarɗar cewa lalle akwai yiwuwar fada ko rigima ko kuma kidnappers ko kaza ko kaza wani abu ya same ku to ku rage ainihin wato sallah an yi ala bin umayyata annahu sa'ala umar bin al-khattab an hadhihi al-aya faqala in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru faqad amina an-nasu فقال عمر عجبت مما أجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته دقا يا على ابن ابن أمية يا على دم أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية يا يا يا ابن يا على دم أمية يتنا تنبي عمر dangane da wannan aya da ta zo a cikin suratul nisa'i aya ta 101 da Allah madaukakin sarki yace in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan har kuna jin tsoron kada kafirai su fitune ku to ku rage sallah mai raka'a hudu kuma da ita raka'a biyu faqad aminan nasu ya ala dan umayya yace wa umar to ai yanzu mutane sun samu aminci yanzu addinin musulunci ya zauna da gindin shi yanzu an yi fatuhu makka an yi kaza komai yayi lebur ana ta addini ba matsala amma ba a ce mu dawo mu dinga cika ta sallah a halin tafiya ba ina fata an gane faqala umar umar sai yace wa ya ala dan umayya ajibtu mimma ajibta minhu yadda kai mamakin wannan abun nima haka ne mamakin sa fa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an zalika nima sai na tambayi annabi cewa an ce idan mun ji tsoron kar kafire su fitune mu mu rage sallah to yanzu an samu aminci ba rigima ba fitina ba yaƙi ba faɗa amma har yanzu ba a ce mu cika sallah ba me wannan ke nufi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce wa umar dan khattab صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته wannan rage sallah da aka yi cewa ku rage ta mai raka'a hudu ta koma biyu wata sadaka ce wata bonus ne wani alheri ne da Allah ya yi muku don haka ku karɓi alherin Allah ku karɓi sadakar Allah ku karɓi bonus ɗin Ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane? an bin abbasin qala faradallahu salata ala lisani nabiyyikum في الحضر أربعا وفي السفر سفر ركعتين وفي الخوف ركعة يا تبت دق عبد الله دان عباس حبر الأمة وترجمان القرآن babban malamin sahabban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hafizi gangaran kafu gwani kuma masanin fassara da ainihin wato ma'anonin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama yana masa addu'a yana cewa Allahumma faqihu fi dini wa allimhu ta'wila Allah ka bashi fahimtar addini ka kuma sanar da shi tafsirin Qur'ani kaga duk wanda annabi ya wannan addu'ar ku ai zai zama malami ko to Ibn Abbas kenan qala abdullahi dan abbas yace faradallahu salata ala lisan nabiyikum Allah ya farlanta sallah akan harshen annabinku fil had- hadari arba'an a halin zaman gida ay raka'a guda hudu wa fi safari raka'ataini a halin tafiya kuma ay raka'a nawa biyu wa fil khawfi a halin tsoro kuma raka'atan ita kuma raka'a ɗaya tak ya kamata a yi to sai mun zo salatul khawfi kamar yadda muka sha practical na idan mun zo gaba mukan gwada yadda abin yake ko to sai mun zo babin salatul khawf za mu gwada yadda ake yin sallah raka'a ɗaya idan ana halin tsoro ko ana cikin yaƙi ko ana harbi jama'a ana kabbara ana daram ana kuma allahu akbar eh sallah kowanne hali ake ciki ba a yadda a batta ba sai an yi ta saboda haka raka'a ɗayan nan za a yi ta ya za a yi ku jira lokaci kawai za mu zo karatu karatu zai isu na fata an gane to wannan shine wa an umar qala to wannan hadisi sai ya nuna mana na farko kun ga abdullahi dan abbas yace faradallahu salata Allah ya wajabta sallah akan harshen annabinku sai yace a halin zaman gida raka'a hudu a halin tafiya raka'a biyu kenan yadda a halin zaman gida take farilla raka'a hudu haka kuma a halin tafiya take farilla raka'a nawa biyu kaga wannan hadisi yana ƙara nuna mana sallar tafiya ko sallar kasru wajibi ce yadda aka wajabta raka'a hudu a halin zaman gida to haka kuma aka wajabta raka'a biyu a halin menene tafiya wa an umar qala salatu safari raka'atani wa salatul juma'ati raka'atani والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفتا أم فهمتا يتي daga Abdullahi dan Umar Allah ya haɗa mu da Abdullahi dan Umar a aljanna jama'a Abdullahi dan Umar ya ce salatu safari sallar matafi ko sallar tafiya raka'ata ne raka'a guda biyu ne kaga kenan kamar ma ana nufin a asali ma raka'a biyu aka wajabta wa matafi ba wai raka'a hudu ba da haka in kai raka'a hudu kirinki da ta yi bera bari ya kai ka amma asali ba haka aka dora ma ba wa salatul jumu'ati raka'atani ita ma sallar juma'a raka'o'i guda biyu ne ba a yin raka'a uku ko hudu wal fitr wal adha sallar lahiya da sallar azumi raka'atani su ma raka'o'i guda nawa biyu yace tamamun ghairu qasirin in aka yi su haka suka su aka yi ba wai rage su aka yi ba na fata an fahimta ba wai ragewa ba a'a haka suke dama tun asali so hatta sallar tafiya ita ma cikakkiyar tahi ne a raka'a nawa biyu haka ake bukata in dai sallar tafiya ne an gane shine tamamun ghairu qasrin wato ciko ne cikakku ne ba ragewa aka yi ba sai ce ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wannan maganar da nayi inji abdullahi dan umar yace ba shaci faɗi sunanta ba a'a akan harshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka yadda na faɗa muku nan haka na jiyo ta daga manzon Allah ka ji sahabban annabi ai dole ne abu manzan Allah jama'a wallahi tallahi in dai ana so a zauna lafiya kuma yadda ya tsara haka za a yi idan an kauce za a sha wahala na fata an fahimci magana wa'alamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin min al'amri la'anit walakin Allah habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra والفسوق والإسيان سيتيمي أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة Allah ya ce wa alamu ku sani ya ku al'ummar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam anna fikum rasulullahi a cikin ku fa akwai annabi Muhammadu to shi kenan sai ka ce to ai yanzu annabi Muhammadun baya raye sai a ce ahalul hadithi humu ahalul rasuli in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu su mutanen hadisin annabi Muhammad su ne mutanen manzan Allah ko da dai ba su halarci rayuwarsa ba amma suna rawaito numfarfashinsa da lafuzzansa saboda haka ko annabi baya nan eh to dai har yanzu ba a buƙatar ka munana ladabi gare shi ko ga sunnarsa shi yasa idan ka je Saudiya in ka zo shiga raudatu rasulillah rauda wanda annabi ya ce ma baina mimbari wa baiti ko ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna to sai kaga an rubuta ko kuma in ka zo ziyarar kabarin annabi muhammad sai kaga an rubuta a goshin saitin inda kabarin yake ayar da suke magana akan cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dikum li ba'din an tahbita a'malukum wa antum la tash'uruna ya ku masu imani Allah ce la tarfa'u aswatakum kar ku dinga daga sautinku fauka sautin nabiyyi sama da sautin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli ka jahari ba'dukum li ba'din an tahbita a'malukum wa antum la tash'urun Allah ya ce kamar yadda kuke ainihin wato yin musayar yawo a tsakaninku wane ya faɗa wane ya faɗa to kar ku yi haka a gaban manzan Allah idan kuka yi haka Allah ya ce ina tsorace muku ayyukanku za su rushe alhalin ba ku sani ba to sai ka ce baya raye ai annabi sai a ce ai gashi nan a kwance yanzu kusa da kabarinsa kake don haka yadda za ka man ladabi yana da rai to haka za ka man ladabi ko bayan ya mutu ban gane ko kun gane ba to wannan shine saboda haka wa'alamu anna fikum rasulullah ku sani anna fikum rasulullah ko ku sani cewa lallai annabi muhammadu na cikin ku law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anit da a ce zai biya muku cikin da yawa daga cikin irin al'amuran ku da kun wahala amma sai Allah madaukakin sarki so yadda imani a cikin zukatanku walakin habbaba Allahu ilaykum al-imana Allah ya so da imani a zukatanku ya tsawata shi a cikin ranku wa zayyana ku fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa Allah ya kyamatar da kafirci da fasikanci a cikin zukatanku wal isyan da sabo duka wannan ana faɗa muku ne in annabi yayi magana to ku saurari maganar shi don haka annabi ya nuna sallar kasuru jama'a wajibi ce don haka annabi ya ce ku karɓi sadakar Allah da abin da Allah ya yi muku na bonus kar ku saba mishi amma ina gaya muku tare da duk waɗannan hadithan akwai malaman da suke ganin cewa sallar kasru ba wajibi ba ne in ka ga dama rage in ka ga dama cika to kar ka ga wani ya cika ka ce ahe kai ina ganin ka ahlu sunna ahe dan bid'a ne kai annabi ya ce a rage kasru kai ka cika a'a kar kai masa zafin kai akwai fatawar malaman da ya dogara da ita na fata an gane su ma kuma waɗannan malamai akwai hadisansu da suka dogara idan lokaci ya bamu za mu ƙarasa ko za mu tattauna akan waɗannan hadisai tare da ingancinsu da kuma maganganu a kansu don haka ya ce akan harshen annabi muhammadu ya ji wani aisha ta ƙalat as-salatu awwalu ma furidat raka'ataini fa uqirrat salatu salatu safari wa utimmat salatul asr hadari haka yazo a cikin muwadda ta Imam Maliku tare da lafazin da yazo a cikin muwadda ba haka yazo ba a cikin muwadda ta Imam Maliku na Aisha ta ce furidatis salatu raka'ataini raka'ataini haka yazo a cikin muwadda furidatis salatu raka'ataini raka'ataini an farlanta sallah raka'o'i bibbiyu ne kowace sallah azhar biyu la'asar biyu isha biyu sannan sai magariba uku sai asuba ma biyu sai ta ce fazida fi salatil habari a sallar gida sai aka ƙara bibbiyu suka zama nawa hudu sai ce ta ce wa uqirrat salatu safari sai aka tabbatar da sallar tafiya a nawa a guda biyu kaga har yanzu wannan hadisin yana ƙara nuna mana cewa asalin sallar tafiya raka'a nawa ne shi yasa wasu malamai suka ce hujjojin wanda suka ce sallar tafiya dole ce ta tsaya biyu ba wai zaɓi ba suka ce suna da hujjoji masu yawa ƙwarai da gaske wanda babu yadda za ka yi la majala lil inkari alaiha ba ka da yadda za ka yi kai inkarin waɗannan hadisan jama'a kuna fahimtar maganar da ke ku saboda hadisai ne sun zo mutawatirai wato rututu in ji bahaushe rututu burjik suka zo akan cewa sallar zaman gida raka'a biyu aka farlanta sallar tafiya abin nan raka'a raka'a raka'a hudu aka farlanta sallar tafiya raka'a nawa biyu da haka nan nan ma na ta ce as-salatu awwalu ma furidat sallah da kuke gani farkon yadda aka farlanta ta raka'atai ne raka'a biyu ne fa uqirrat salatu safar sai aka tabbatar da sallar tafiya a matsayin raka'a nawa biyu wa utimmat salatul hadar sai aka cika ta sallar gida sai ta zama raka'a ainihin wato hurhudu wa ani bin umar qala sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari falam yajid ala raka'atayn hatta qabidahu Allah wa sahibtu ababakarin فلم يزد على ركعتين حتى قبضه قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الأحزاب na fata an fahimci magana daga abdullahi dan umar Allah ya hada mu da abdullahi dan umar a jannatul firdausi abdullahi dan umar ya ce sahibtu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fi safar na abokanci annabi muhammadu a halin tafiya ma'ana mun yi tafiye tafiye tafiye tafiye bila adadin tare da annabi muhammadu falam yazid ala raka'ataini hatta qabadahu allah tunda nake tafiya da manzon allah ba a taba yin tafiya da manzon allah ya ƙara akan raka'a biyu ba har har allah ya dauki rayuwar shi kuma irin su abdullahi dan umar idan suka yi magana akan manzan Allah wallahi dole a saurara musu saboda ba wanda suka luzumce shi kamar su na fata an fahimta kamar malam lawal abubakar ne ya baka labarin abubakar muhammad gumi galibi in yi tafiya yakan yi kaza ya kamata ka karyata shi saboda duk inda za a je tare suke shiga haka ne ko ba haka ba in za a yi tafiya kaza in za a yi kaza kaza in zai je kaza in zai je kaza duk wa'azi ne kaza bude kaza ne makaranta ne wa'azin mako duk inda abubakar mahmud gumi zai shiga tare da shi sai ya zo ya ce maka mun yi tafiye tafiye da malam abubakar mahmud gumi amma duk lokacin da muka yi tafiya da shi sai na ga yayi kaza ya kamata ka karyata shi bai kamata ba saboda ka san shi ya zuzumce shi tsawon rayuwar shi har Allah ya dauki rayuwar shi to kamar haka ne so irin su abu huraira yanzu misali irin abu huraira ya ce wallahi mutane idan gari ya waye ɗan kasuwa zai ɗauki kyankyandinsa ya ɗauki boransa ya ɗauki jakarsa ya ɗauki kazaɗinsa ya rataya a wuya wani ya lafta a jaki wani ya lafta a doki a shiga kasuwa neman kuɗi ya ce manoma su ɗau fatanya masu gatari su ɗau magirbi ko gatari masu sara masu saro itace masu shuka duk su ɗau sungumi duka a bazama ya ce amma ni ina nan a kofar gidan annabi muhammadu ya ce ba inda nake zuwa ya shiga da ni zai shiga in ya fita da ni zai fita in an zauna ina gefe in an tashi ina bayansa muna tafiya tare to kaga in yi magana ko ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya fa'alu kaza wa kaza ai dole a gaskata shi aiku saboda ya fi kowa da zumtar manzan Allah yasa babu sahabin da ya rawaito hadisai da yawa kamar shi saboda ba sahabin da ya zauna da manzan Allah da yawa kamar shi yasa malaman musulunci suke masa take da rawiyatul islam wanda ya rawaito musuluncin gaba daya me yasa saboda ya lizunci manzan Allah a dukkanin ayyamihi wa layali dararensa da yinanansa yana tare da manzan Allah to kamar haka ne Abdullahi dan Umar idan yi magana akan manzan Allah dole a gaskata shi sannan kuma daga cikin sahabbai da suka makalkale wa sunnar manzan Allah babu irin Abdullahi dan Umar jama'a Abdullahi dan Umar ne fa wani daga cikin khalifofi da aka yi wanda ya zalunci jama'a ya hana a dinga daga sauti a dawafi ya ce jama'a suna shawucin suna daga mar hankali saboda a wancan lokacin za ka samu ga ka'abar can a dungun masallacin nan nan kuma ga gidan wani saboda lokacin babu wani expanding da aka yi ba wani faɗaɗawa duka ka'abar tana kewaye da gidajen sahabbai da tabi'ai da wane ne ina fata an gane to wannan khalifa gidansa yana kusa da ka'aba to an zo jama'a suna ɗawafi dan idan ka je filin ɗawafi sai ka yi da gaske ka ji magana ɗan uwanka da yake gefen ka kuke magana kowa yana kwarmawa Allah ya kira ne mala wani yana subhanallahi wani yana walhamdulillahi wani yana wallahu akbar wani yana Allah ba ni mota wani yana Allah ba ni gida wani yana kandace ta tsare min gaba Allah ka hankaɗo min ita ta dawo gurina kowa yana faɗa wa Allah menene damuwarsa don haka baka jin hirar jama'a da maganganu sai ka kasa kunne da kyau ka ji magana ɗan uwanka musamman in ka sami irin mutanen bangladesh da mutanen ina Lebanon da kuma mutanen abin nan eh ba wannan ba wannan mutanen nake abin nan kanana masu kaman sainonin nan Indonesia jazakumullahu khaira su group za su yi sun fi ɗari biyu su yi kane kane su sa hannu su lirrike juna matan suna tsakiya nasu yana gaba yana kwarma musu addu'a suna amsa gaba ɗaya suna yi kai ma da kake taka sun batar da kai wallahi tallahi sun batar da kai eh kuma ga su 'yan kudub-kudub da su 'yan gajeru da su dukkansu ɗaya kowanne fuskarsa a takushe idanunsa a yamutse haka duk za a gansu ba muna kushe halittar ba ne muna siffanta su ne an gane maganar da kyau ko to abdullahi dan umar sai ya zo ka'aba sai ya ji ana an yi shiru kowa yana abdullahi dan umar ya tambaya ni me yake faruwa ne ka ce ai khalifa ne ya ce kar a dinga shouting ana addu'a da ƙarfi ana ɗaga mara hankali a gida yana kwance yana bacci ko yana hutawa ya ce ok ya ce to masha Allah abdullahi dan umar heji ahrama sai ya fito ina fitowa san da ya zo jikin kaba ya ce labbaik allahumma labbaik la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu khalifa yana cikin gida sai ya daga labule sai ya leko sai ya ce waye ne wannan aka ce ai abdullahi dan umar ne yake dawafi ya ce ku bar shi zai aikata abin da ya fi wannan kawai sai koma gida abin baban nuwaira ya ce ku bar shi wannan ne wannan ne to zai yi abin da ya fi haka ma'ana a san mutum a san menene sana'arsa in ya bari a san ya daina jama'a a san ka a san ka akan sunnar annabi muhammadu in kuma ba ka yi a san ba ka yi to haka ake so kowa ya zama ka riƙe sunna ko in ba sunna ba sai kafar katako mana ka ba Allah ka ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sannan ka bi tsarin zamantakewa da musulunci ya zo da hi wanda bai saba ba haka ake bukata to shine yake cewa na yi tafiya tare da manzon Allah ya ce annabi bai ƙara akan raka'a nawa ba biyu ba a halin tafiya har Allah ya ɗauke shi ya ce wa sahibtu ababakarin na yi tafiya tare da abubakar falam ya jid ala raka a taina hatta qabada hullahu shi ma bai ƙara akan raka'a biyu a halin tafiya ba har san da Allah ya ɗauki rayuwar shi ya ce wa sahibtu umar na yi tafiya tare da umar ɗan khattab falam ya jid ala raka a taina hatta qabada hullahu shi ma bai ƙara akan raka'a biyu ba har san da Allah ya ɗauki rayuwar shi ya ce thumma sahibtu usmana sannan na yi tafiya tare da usman falam ya zid ala raka a taina hatta qabada hullahu shi ma bai ƙara a kan raka'a biyu ba har Allah ya ɗauki rayuwarsa sai ya ɗaura maganarsa kuma ya ce wa kad qala Allah ta'ala Allah ya faɗa cikin suratul ahzabi aya ta 21 yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira laqad haqiqa kana ya kasance lakum gare ku uswatun fi rasulillahi cikin rayuwar manzon Allah uswatun hasana koyi mai kyau yace amma liman kana yarju Allah ga wanda yake so ya gamu da Allah lami lafiya wal yawmal akhir kuma yake so ya gamu da ranar lahira sagarau ba matsala wa zakara Allah kathira kuma ya ambata Allah da yawa na fata an gane dan haka sallar kasru jama'a raka'a biyu ne amma muka ce in ka cika ta saboda baka gaji ba ko saboda neman lada ko wani a makamancin haka muka ce baka yi bid'a ba kuma ba za mu matsa ma cewa abin da kai ba daidai bane domin ka dogara da fatawar wasu malamai cewa babu laifi a cikata idan bukatar cikatawar ta taso jama'a kun fahimci maganar da kyau ku fa'idar haka kamar yadda na faɗa ɗazu shine kar zafin kai ya sa ka ga wani yana halin tafiya kuma ya cika ta sallah ka ce me yasa sannan akwai malaman fiqh suna bayani cewa idan kai halin tafiya dan za mu zo mu magana akan yanayin adadin milamilan da ake yi kafin a fara kasuru shin mil nawa ne ake so mutane su fara kas- kasuru magana mafi inganci da malam abdulazim albadau ya kawo a cikin wannan littafi shine salas- salasatu amyal mil uku ne kawai ya ce mil uku shine mafi karancin abin da mutum in ya yi shi a halin tafiya zai fara kasuru in dai ka bar garinku da mil nawa uku za ka fara kasuru shine maganar da ya faɗa za mu zo mu karanta ta ku biyo mu a hankali ba gudu muke ba dalla dalla muke so mu tafi har mu dira inda muke bukata sannan ya ce ko kuma farsaki uku farsaki shi ma kusan mil ɗin ne farsaki uku kawai suna ne ya bambanta amma adadin tazararsu duk guda ɗaya ne wannan farsaki uku wannan mil uku na fata an fahimta kuma dukkansu menene abin nan larabci ne yasa wani lokaci turanci yakan shiga larabci wani lokaci larabci yakan shiga turanci wani lokaci hausa takan shiga larabci wani lokaci larabci yakan shiga hausa yanzu da Allah yake cewa wa yastanbi'unaka a haqqun huwa qul i fassararsa a larabci haka ne kuma a hausa ma haka ne wa yastanbi'unaka suna bincikar ka suna tambayar ka a haƙƙun huwa shin ƙur'ani gaskiya ne ƙul i Allah ce ka ce musu i da Allah duk ba hausa bane i ba hausa bane to haka ta zo kuma a ƙur'ani kaga nan hausa ta haɗu da me da larabci to haka kuma za ka samu larabci ya zo ya haɗu da menene da hausa haka za ka samu indiyanci ya haɗu da larabci indiyanci ya haɗu da hausa ya haɗu da kaza ya haɗu da kaza ya haɗu da kaza har fulatanci indiyanci yana shiga yanzu na faɗa muku cewa bacce da indiyanci shine yara bacci shine yara da fulatanci ko ba haka bane ina fulanin suke ko ba haka bane to bacce kuma shine yara da indiyanci bacci kuma shine yara da fulatanci to me bambancin kawai bacce bacci muhabbat shine soyayya da indiyanci muhabbat shine soyayya da larabci me bambancin su ba su da wani bambanci kawai su indiyawa suna fitar da ta'un larabawan sun ga dama sai su haɗiye ta'un din sai su ce mahabba kawai mahabba su kuma su ce mahabbat ko muhabbat shammam da indi da, da, da, da, da fulatanci ita ce raba shabnam da indiyanci kuma ita ce raba shabnam shine raba shammam raba da, in- da, da fulatanci kai na gaba ku fahimtar abin nan ba nan an gane maganar da kyau ko to don haka yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira dan uwa zamu dakata anan muna da wani bako jama'a zamu dakata mun ta zamu tahi musafa musafatul qasri tazaran nawa a- mil nawa muke s- zamu samu kafin ai menene ai kasaru sati mai zuwa zamu zo mu ji insha Allah ta'ala ina fata an gane muna da wani bako da Allah madaukakin sarki ya kawo mana shi mai suna Muhammad Mustafa nan zeran ko ko da yake kasan sunan sai hi ne in yazo zai faɗa daidai eh wannan bawan Allah ya zo daga Imo State ne an gane ko a garin Osizo local government daga garin Imo wannan bawan Allah jama'a ɗaya ne daga cikin manya-manyan masu da'awa a wannan yanki wanda kuma tsakani da Allah suna da ƙoƙari wajen da'awa da yada addinin musulunci ya yi karatu a gurare da yawa daga cikin garuruwanmu na musulunci balma ya zauna da malam abubakar mahamud gumi tun lokacin bai wuce shekara bakwai zuwa takwas ba a rayuwar shi so ya yi karatu a gabansa da shauransu manya-manyan malamanmu daga cikin malaman da suke kasan nan sun san shi yanzu yake ban labarin dr abdullahi usman gadon kaya irin gudunmawar da suka basu wajen yada da'awa a wannan yanki nasu ya musulunta kusan tsawon shekara talatin da ta gabata saboda haka ya rayu a garuruwan hausawa yana jin hausa rangadadau kamar yadda kuma yake jin ibo ina fata an gane ibo ne tantagariya sannan kuma yana jin hausa rangadadau suna da awa da ibo suna da awa da hausa a garuruwansu suna da wata foundation ko kuma mu ce wata kungiya mai suna alhijira organization of da'awa wanda daga cikin ayyukansu akwai islamic lecture da suke suna wato lectures na musulunci karantarwa ta musulunci an gane ko sannan kuma akwai medical abuna medical services wato akwai abubuwa na harkar lafiya da suke yi wa mutane kyauta saboda kun san dai da da'awar waɗanda ba mu suke da yadda suke amfani da damar su wajen yada addini da taimakawa mutanensu akwai kuma da'awa preachings wato wato wa'azuzzuka na da'awa garuruwa ƙauyuka suna shiga su ainihin wato a karantarwa ina fata an fahimta akwai distribution of girls for members of the community akwai introduction with community members an gane ku akwai menene counseling wato yadda za su yi maka bayani har ka fahimce su ka gane me suke so akwai feeding wato ainihin wato a ciyarwa da kuma shayar da wanda suke da bukata cikin wanda suke karbar addinin musulunci a wannan yanki a zan bahi akalla minti goma don ya zo ya bayanin kansa da kuma bayanin irin abin da suke ciki daga ƙarshe za mu yi bayani akan cewa yana da suna bukatar gudunmawa da taimako wanda kuma muna so a taimaka musu a halin yanzu za mu nemi taimako abin da ya sauwaka za mu ba su sannan za mu karanta account number wanda suke da niyyar taimakawa da'awar musulunci a wannan yanki su ainihin wato saka gudunmawarsu ina fata an fahimci magana muna addu'a waɗannan bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da da'awar da suke wa addinin Allah ɗazu yake gaya min akwai malam Yusuf Ladan malam Yusuf Ladan yana kusa yana yana shago ko ya fita to yake ce min dai lalle sun san juna ma ashe malam ni ban san malam Yusuf ya zauna a irin garin su Imo ba a ya yi rayuwa a waɗancan guraren har ma sun saba da shi a can kusan ma shi ya haɗa shi da malam abdullahi anka cewa ya zo ya haɗa shi da ni ina fata an gane so mutum ne gaskiya sananne hatta a gurin malamanmu na da'awa so muna addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya biya shi a fal ya tafaddali sheikh akalla akwai mintuna goma da zaka zo ka ɗan yi bayani da kuma ɗan abin da kuke ciki na da'awa sannan kuma sai mu ɗan gabatar da bayani na ƙarshe insha Allah muna addu'a Allah ya taimaka insha Allah Allah ya samu dace بسم الله تفضل تفضل لا لا عليك تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن انتبه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yan uwa musulmai muna roko Allah Ubangiji ya karbi ayyukanmu kyawawa ya karbi ibadunmu kuma ya yafe mana kurakuranmu ya sa aljanna shine makomanmu a gurguje sunana muhammad mustapha nzarem watanni mutumin jihar imo state ne a karkashin local government wanda aka yi malakabi da uguta local government izombe autonomous community wana maslaci maslaci mai albarka da muka samu haduwa nan ina ga wana shine ziyara na nan na biyu kenan shekara tara da suka wuce na samu zuwa wannan maslaci lokacin da muke gidauniyanmu na gina masalacin juma'a a nan kauyenmu a irete a mbitolu local government kuma mun samu response sosai daga al'umma wannan wuri to muna fata allah saka muku da alheri allah kuma ya ɗaukaka musulunci wannan danwa malam ba zan manta da shi ba shi ma ya ba da gudunmuwa sosai a wancan lokacin da na zo wannan malami kuma yayana ne danwana ne na ganin shi a tv kullum na ganin shi a tv ban taba ganin shi ba sai yau na ji daɗi sosai ganin shi allah kuma ya saka mai da alheri allah kara daukaka allah kara basira to jama'a musulmi kun sani cewa addinin musulunci addinin allah ne kuma addini ne wanda allah ya ba mu iko mu yi aiki mu yi hubasa domin ɗaukaka addinin allah saboda dama ko baka yi aiki ba allah ya yi alkawari zai kai addini fiye da yadda ma ba mu yi tunani ba to yau a cikin kabila ibo ni ina cikin masu alfahari allah ya yi ni musulmi kuma bayan musulmi ni ibo ne kuma ina alfahari da addinin musulunci yau jama'a a kasa ibo duk wanda yake tafiya kasa inyamurai ya san yadda addinin musulunci yake a can idan mutum ma ya zo zai yi sallah za a kewaya ka ana kallon ka saboda ba san abin da kana yi ba kullum ana gaya mutane cewa addinin musulunci addinin bahaushe ne to mu mun sani addinin musulunci ba na bahaushe ba ne addinin musulunci ba na bayarabe ba ne addinin musulunci ba na balarabe ba ne addinin allah allah ya ce ina dina layi al-islam musulunci addinin allah to a cikin taimako da allah ya yi mana yau akwai dan wanmu wanda ana kira sheikh murtala chukwemeka najimadu wanda shine farko ibo na daya wanda ya fasara kur'ani daga harshen larabci zuwa harshen ibo wanda wana kur'ani ya taimake mu matuka yana da tasiri matuka ba sai mun zo muna karanta larabci muna fasara musu ba su gane ba wannan an rubuta da ibo da ka je ka gaisa da yamma ka ba su wannan kur'ani sun karanta suna maka tambaya kana ba su ansa a cikin babu to wannan hanya ne mafi sauki wanda muke dawa kuma alhamdulillah mu maza da mata suna karba addinin musulunci babu inda nake tunani yanzu kamar a jihar imo anambra enugu ibonyi abia imo babu inda za ka je a cikin jihohi biyar na kasan inyamurai wanda ba za ka samu ibo kuma musulmi ba kuma bayan musulmi yana da hada alkur'ani kana karanta da larabci yana maka bayani da inyamuranci daga bakara zuwa nasi wannan ba karamin nasara ba ne ba karamin nasara ba ne a duba shekara 20-30 baya wanda wannan kalubale muna ta fama sosai amma alhamdulillah yan mu ibo suna musulunta kuma suna fahimta addinin musulunci kullum duk inda na je ba zan manta da sheik abakar mamudu gumi ba ubangiji allah jikanshi allah ya sa aljanna shine makoma lokacin da na musulunta a port harcourt ta hannu malam da asabe da malam tukur shine chief imam na mpa mox a nan port harcourt suka dauke ni suka kawo ni a kaduna sai da na shekara bakwai na san malam da ido na amma shekaru yaro ne ni yaro ne sosai na so malam na so kuma ayyukan da malam suka yi sai dai mu ce allah saka musu da alheri ba karamin aiki ba ne har yanzu in ka je kauyenmu akwai masallaci da sheik mala bakar mahmud gumi ya gina da makarantar islamiyya gashi nan kuma har yanzu yana functioning kuma har yanzu ana dalilin wannan makaranta mu kanmu mun karu mu kanmu mun je mun yi karatu mun dawo kuma muna ba da mu a wannan makaranta sai dai mu ce mala allah saka masa da lahiri allah kuma ya ji kanshi da rama allah gafarta masa to jama'a kamar yadda kuka sani suna kungiyarmu shine ana kira alhijira organization of dawa wannan kungiya ne na dawa wanda muna isa da sako allah da harshen ibo duk mutum da yana da waya yanzu ka sacin imu a facebook alhijira organization of dawa za ka ga irin kokarin da muna yi muna yin tafsiri da harshen ibo wanda da sai dai mu ji malamai suna tafsiri da turanci suna tafsiri da hausa suna yi da yarbanci a wuraren amma yau alhamdulillah muna yin tafsiri da ibo wannan ba karamin nasara ba ne akwai mata da maza matanmu in kun ji yadda suke karatu addini wallahi malabu zai baka shawa duba da shekarun da in an ce musulmi da ta yawo a bibirecin dawosa amma yanzu alhamdulillah ni ibo duka yan mu ibo muna alfahari da addinin musulunci kuma muna karba addini sosai to jama'a kun sani cewa addinin musulunci ya samu rauni a kasan ibo musamman in an duba mu da muna cikin addini mu 'yan suraru ne in an kirga mutum miliyan goma a cikin jiha biyar na kasan inyamurai za a samu musulmi guda dari biyar ko guda dubu shida to kaga kiristoci sun fi mu yawa muna fama da kalubale na sangwama da kyama da kin juna saboda sun mun zama musulmai wani lokaci ma mu kanmu in suka gamu za ce wannan ba wannan ba yamri bane wannan ya zama bahaushe saboda muna shiga irin ta addini muna magana addini kullum ba su amma so su gamu amma alhamdulillah Allah kuma yana ba mu nasara kuma yanwanmu muna karba addini to jama'a kamar duka abun da muka lissafa nan shine wanda muna yi duka shekara bayan azumi gaskiya malam dr abdullahi rijiyar lemu allah ubangiji saka musu da alheri wannan mutane su yi mana kokari sosai da azumi kafin azumi mun je mun same shi mun yi magana da shi a nan masallacinsu suka nema taimako miliyan bakwai suka biya mana kudin program namu wanda muna yi a nta tafsirin da muna yi a ibo in kana anambra in kana enugu in kana ibonyi in kana abia duk za ka ji wannan program da muna yi kuma mutane sanadiyar wannan program wallahi talahi mun samu kare ba karamin nasara muka samu ba wajen mutum talatin mata dukansu ba namiji wallahi sun musulunta azumi yana sha bakwai ga wata wallahi sun musulunta kuma suna na a santa namu muna kula da su muna ɗaukan ɗawainiyarsu kuma muna karantar da su to jama'a muna bukata agaji saboda addinin musulunci ya fi karfi a arewa yawancin yayin arewa mu wanda suna zuwa can kasan yamurai ba addini ne ya dame su ba suna zuwa neman arziki ne wani ma bai san menene musulunci ba wani ma an kaga halin shi ma ba za ka ce wannan musulmi ba ne irin matsalolin da muna fama da su kenan yawanci sun aure yan wamu ibo musulmai an yi wata biyu uku za su sake su to duk irin wannan problem ne muna fama da shi to jama'a muna bukatan agaji a wurinku muna bukatan tallafi muna bukatan shawarwari domin ɗaukaka kalmar allah a kasan ibo to jama'a kar ku manta da wannan aya da allah yana cewa jahiduna fi sabilillah bi amwalakum bi anfusakum Allah ya ce mu yi jihadi da dukiyanmu da karfinmu da dukiyanmu da karfinmu da jikinmu to in kai ba za ka je ba in ka ba da shawara an yi amfani da shi kamar kai ne ka je in kai ba za ka je ba ka ba da gudunmuwa kamar kai ne ka je in kai ba za ka je ba ka ba da wani taimako ka ce gashi a je a yi ko da littafi ne na addinin Allah wanda aka je aka karanta sanadiyar shi mutum da ya karbi musulunci kamar kai ne kai wannan aikin dawa to jama'a muna bukata agaji a wurinku muna bukata tallafi iri-iri akwai littattafai na addini wanda muna bukata muna bukata sutura wanda za mu ba yanwanmu wanda suka musulunta da mata da maza muna bukata hijabai a wurinku ko guda nawa ne baya yawa muna bukata a wurinku da kuma littattafai irin su sira da kuma jizu amma translation da turanci da kuma watan arabic in muna bukatan shi a santa namu da fata ubangiji ya saka muku da alheri Allah kuma ya taimaki musulunci da musulmai Allah kuma ya kaskantar da kafirci da kafirai da wannan nake cewa duka bayani yana na akwai akan number mu akwai email address sannan akwai lambobin waya wanda mutum zai iya kira mu Allah ya saka da alheri Allah bar mu zumunci Allah ɗaukaka musulunci da musulmai jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah masha Allah jazakallahu khairan ya Sheikh Muhammad Mustafa wa iyyakum.
jazakallahu khairan masha Allah to alhamdulillah a malam muhammad mustafa allah ya saka da alkhairi yan uwa a takaice kun ji bayanan malam mustafa a na farko dai a he wannan bawan allah sun taba zuwa har masallacin nan ni lokacin da suka zo bana gari ashe kwamanda shi yana nan yanzu yake gaya min cewa lalle sun taba zuwa lokacin ko na je umara ko dai na yi tafiya dai bana gari lalle suka zo su eh kwarai da gaske so muna addu'a allah ya saka da alheri a kafin ne rufe da maganganu na akwai kwamanda yana da bayani kamar na minti biyu insha allah bismillah kwamanda
الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أني جواب da zan yi na minti biyu kamar da na bukaci malam ya bani minti biyu wato karfafa wa 'yan uwa gwiwa zan yi dangane da wannan jawabi da dan uwa Mustapha ya yi na a taimaka musu ta bangarori daban-daban da yi magana dangane da abin da shafi da'awa da suke a wannan yanki nasu ba shakka shekaru shida da suka ina jin ya fi shekara shida ko shekaru shida da suka gabata shekara tara ko shekara tara da suka gabata ya zo wannan masallaci a lokacin malam dai na manta ina baya gari ne ko baya ƙasa ne dai na dai manta amma mu a kwamitance mun karɓe shi mun zauna da shi mun tantauna da shi lokacin da sun zo da wata ƙabiya ne ta abin da ya shafi ginin masallaci da suke yi a gurin gashi sun ɗauko harkar da'awa amma inda za su zauna su baje kolin su na da'awa wadda shi ne masallaci kuma ba shi da shi babu shi amma sun samu fili har sun fara gini wanda shi ne suka shigo cikin 'yan uwansu musulmi a arewa domin a ba su gudunmawa a lokacin alhamdulillah an wa jama'a bayani kamar yadda ya faɗa mun ja hankalin 'yan uwa da yawa a wannan lokaci kuma an ba da akawun nomba kamar da yake cewa da mu mu san cewar ma an ba da gudunmawar da ya kai masu ce sun yi godiya a ya yi godiya a ciki bar sauransu dan abin da aka samu a wannan lokaci ba shi da yawa amma dai wasu sun karɓi nambobin waya da zumman cewa za su taimaka musu to kamar yadda aka yi a wancan din bayan Allah a taimakawa annan bayan Allah wallahi sun ɗauke mana wani nauyi ne da yake kanmu a matsayin mu na musulmai wanda mu ya kamata a ce mun shiga wannan gurin mun je domin yada wannan addini amma wakilcin da muke da shi nasu a gurin to ya wakilce mu abin da ya kamata mu shine mu karfafa musu gwiwa da duk irin abin da suke da bukata ina kira ga yan uwa musulmai waɗanda suke kallon mu ta ainihin obadan da wake suna da intanet wanda suke bin shafin mu na wannan na wannan karatu sun ji wannan sanarwa kuma na san malam albani in ya zo zai ba da ainihin wato akawun zai karanta akawun namban su wanda ainihin suka bayar a taimakawa annan bayan Allah kuma idan kayan ma kuke da shi za ku iya kiransu za a ba da namban wayansu za ku iya kiransu suna da wakilai da za su zo su karba su kai wa da bawa al'ummar musulmai waɗanda suka musulunta a wannan gurin muna fatan yan uwa Allah ya bada ikon taimakawa wa'annan bayan Allah muna roƙon Allah ya karfafe su ba shakka na yi karo da ainihin tafsirin su na bana da suka yi na dan bibiya musamman bayan Ramadan ma akwai wanda aka ringa dan sakewa kaɗan kaɗan akai da ciki ina bibiyan su ina ganin irin alherin da yake faruwa da debate da suka yi tsakanin Kirista da musulmi don ainihin wato su a gane bambancin da yake tsakanin kirista a kiristanci da addinin musulunci cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya muna muku addu'a Allah ya karfafe ku Allah ubangiji ya kare muku jagora ya kare ciyar da addinin musulunci gaba ya kare mana zaman lafiya da kuma ainihin wato kwanciyar hankali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillah to alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kwamanda Allah ya saka da alkhairi to yan uwa dai kamar yadda aka ji wannan bayanai kusan babu su da buƙatar wani ƙarin bayani kawai kamar yadda kwamanda ya faɗa wani nauyi ne wanda ya ya dace mu je mu isar da wannan sakon addinin a wannan gurare to Allah bai sa muka je ba su sun karɓa addinin musulunci a gurin kakanninmu malamai irin su malam Abubakar Mahmud Gumi da shauransu to kuma sai aka waye gari yanzu Allah ya sa sun yi daidai gwargwado kuma suna jan hankalin sauran yan uwa suna shiga addini to ko baka je da kafarka ba za ka je da aljihunka za ka je da shawararka za ka je da tunaninka za ka je da duk wani abin da ya kamata ka je so muna addu'a Allah ya bamu ikon taimakawa malam Muhammad Mustapha za ka dawo yanzu abu biyu muke so kai mana abu na farko ka faɗa mana cikakken adireshin ku da yake na wannan organization naku na biyu ka faɗa mana email address ɗinku na uku ka karanta mana cikakken account number da za a sa taimako na hudu ka yi bayani dangane da abin da ya shafi contact address na kuma ana nambobin waya da za a kira domin jin karin bayani saboda muna so mu amfani da wannan damar a social media mu dora shi domin jama'a su gani mun tabbata akwai waɗanda za su taimaka kwarai da gaske insha Allah bismillah eh insha Allah
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wata adres mu yana number one ama hausa owerri douglas road nan ne ofis mu yake a nan number one ama hausa douglas road owerri sannan center namu yana nan a idiato south local government of imo state kusa da gidan alhaji shitu idiato south local government of imo state kusa da gidan alhaji shitu nan ne center namu sannan email address mu shine alhijira organization of dawa at gmail.com shine email address namu alhijira organization of dawa at gmail.com sannan lambobin waya wanda za a iya samun mu shine 080 080 31 376 lamba na biyu shine 070-66-66-22-22-22-20 shine wa'annan lambobi wanda za a same mu a waya sannan account number shine 20206262629898 four two four two seven six seven six UBA Bank Nigerian PLC sunan account ɗin shine Al-Hijra Organization of Da'wa Al-Hijra Organization of Da'wa Allah Ubangiji ya bada ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Masha Allah. to alhamdulillah a muna fata su ma'aikatanmu na social media za su yi amfani da wannan dama yau kun same shi mako an yi satin din abin nan masha Allah to Allah ya saka da alkhairi abinda kawai zan cika ta da shi sai mu kira sallah mai sallah shine yan uwa wallahi da awar musulunci ba karamin alheri bane kuma ku sani wannan abin da yanzu muka yi iya yayatawa da zamu yi Allah ne kada ya san adadin wanda za su taimaka ga email address yanzu ni ma ina zaune na sacin ɗinsu a facebook har na ga shi malama yana wa'azi a cikin abin ɗin nasu so saboda haka abu ne wanda is reality babu wani dungu a ciki idan za ka taimaka ka taimaka domin akwai alheri mai ɗimbin yawa sannan in wani yana buƙatar kawo taimako kafin su su malam su koma to za mu karɓa kai tsaye a bashi ina fata an gane yanzu akwai ɗaya daga cikin bayan allah malam shehu abin nan usman shehu yanzu yake gaya min cewa zai ɗinko lifaya guda goma zai kawo a basu su tafi da shi domin ba waɗanda suka shiga addinin musulunci so allah ya saka masa da alheri in akwai waɗanda za su taimaka ko da wani abu makamancin wannan babu laifi su kawo mu tara sai mu danka wa malam domin tafiya da shi wannan ainihin wato gari nasu insha allahu ta'ala kuma idan an zo dai tun daga munan ga kwamanda ga abdullahi anka ga su malam yakubu mai kano ga munan duka duk wanda aka samu za a isar masa da wannan taimako zai iso gare mu da izinin Allah cikin dai membobinmu da aka san su muna tare da su a nan Allah ba mu ikon taimakawa Allah kuma ya taimake mu duniya da lahira Allah kuma ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci da musulmai baki ɗaya ya karya kafurci da kafirai za mu dakata a nan za mu yi addu'a mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله